بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi wa Allah godiya tabaraka wa ta'ala irin godiyar da ta dace da shi muna neman afuwarsa muna tuba zuwa gare shi bisa ga rauni da muke da shi muna fatan Allah ya kare mu da sharri na zamani wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ya Allah duk abin da aka shirya wa dan adam ko aka shirya wa musulmi a wannan zamani na sharri na cutar da shi a yanzu ko a nesa ubangiji allah kai mana kariya da mu da 'ya'yanmu da iyalanmu gaba daya amin
ya allah kai ne ka sani mu ba mu sani ba innaka ta'lamu wala na'lam ya ubangiji kai ka halice mu kai ne mai ba mu kariya kai ne kuma ka fi kowa sanin manufar da ya sa ka halice mu ya allah ka tsare mana rayuwarmu ka amin inganta mana rayuwarmu amin ka ba mu ikon bauta maka ya Allah duk wani makiyi namu da muka sani da wanda mu sani ba Allah ka kare mu daga sharrinsa amin
muna yi wa Allah godiya tabaraka ta'ala da ya kara mana numfashi har muka zo yau ga mu muna lale maraba da wannan babban wata wata na albarka watan alheri watan ramadana wanda cikin taimakon Allah tabaraka ta'ala am, ya ba mu numfashi ya ba mu dama da har mun fara tunanin tanadi Mm.
dangane da fuskantar wannan wata mai albarka muna da ale maraba da shi allah ya rabautar da mu allah ya sanya mu cikin masu amfanuwa da wannan sha- shaharul karim amin shaharul magfirati wa shaharul qur'an wata na karamci watan gafara watan alqur'ani shaharul rahmati shaharu al'atq minan nirani watan tausayi watan jin kai watan da Allah yake yanta mutane daga wuta duk musulmi ya san zuwan wannan wata rahama ne a gare shi wata ne da Allah ke buɗe ƙofofi na gidan aljanna wata ne da Allah yake iglaq abuwabun nirani ƙofofin wuta wata ne da Allah yake ɗaure manya-manyan shaidanu wasu fidati shayatinu Allah yana ɗaure manya-manyan shaidanu masu halakarwa don saboda alfarmar watan wata ne da mai kira yake kira ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi sharri aqsir ya mai neman alkhairi ka fuskanto ya kuma mai neman sharri ka kaskanta ka wulakanta ka tozarta wata ramadana shine addaiful aziz babban bako wanda yake zuwa bayan kowace shekara Allah karim wasu sun mutu kafin watan ya zo wasu sun yi shauƙin Allah ya haɗa su da watan amma ba su samu gamuwa da shi ba ya Allah kai mana arzikin aran numfashi mu yi ta yin azumin wata ramadana a awaman adidan wa azminatan madida wata ne da ta dalilinsa wasu sun rabauta wasu kuma sun halaka watan ramadan wasu sun samu shiriya ta dalilinsa wasu kuma ya zo amma kuma sun bata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi wa al'ummarsa albishir da wannan wata mai albarka yana cewa a takum ramadan shaharun mubarakun furida alaikum siyamuhu tuftahu fihi أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغلق مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من آه، حر- حرم من من حرم خيرها فقد حرم حديث إمام أحمد لإمام النسائي لإسنادي ميكو رمضان يا زومك يا كوانا الأمة وتعمي البركة shi da kansa manzon Allah ya ce shaharu wato shaharun mubarakun wata mai albarka don muhimmata a cikinsa Allah ya farlanta muku azumtan wannan wata a cikinsa ne ake buɗe ƙofofin sammai a cikinsa ake rufe ƙofofin wato wutar jahannama kamar yadda na yi bayani a baya wannan wata na ramadana yana da falala kwarai da gaske mai tarin yawa da baki ba zai iya ƙididdige falalarsa ba ni dai ina ta roƙon allah allah ubangiji ya sa ni ya sa mu a cikin waɗanda za mu azumci wannan wata ya allah ka rabautar da mu allah ta dalilin wannan wata ake samun gafarar zunubi تغفر فيه الذنوب وتكفر فيها السيئات akan kankare laifuffuka kullum a cike muke da laifi da sabon Allah dare da rana amma ga watan aminci ga watan gafara ga watan tuba ga watan da manzan Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam man sama ramadana imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه wanda ya yi azumin watan ramadana Allah ya masa arziki ya yi shi da imani yana mai neman lada to duk abin da ya gabata na zunubinsa an yafe masa kuma ya zamanto zunubinsa a gafarce yake a gare shi salloli guda biyar da juma'a zuwa juma'a da ramadana zuwa wata ramadana duka waɗannan abubuwa guda uku mukaffiratun ma bainahunna idza shunubatil kaba'ir suna kankare suna yafi abin da ke tsakanin su na laifuffuka sallah biyar daga asuba zuwa azhar in mutum yayi laifi ya saba wa Allah sai sallan nan ta yafe mai ta kankare mai zunubinsa yau juma'a zuwa wata juma'ar duk abin da musulmi ya aikata na zunubi yana tuba to Allah zai yafe mai zunubarsa tsakanin juma'a da juma'a watan ramadana shi karan kansa shekara idan ta zo ka azumci wannan wata ka sake azumtar wani watan a wata shekarar to za a kankare ma zunubanka idan ka nisanci ka ba'irai har Allah karba mu da aikata ka ba'irai Allah tabaraka wa ta'ala ya ware wa kansa da kansa azumi sama da sauran ibadu ga baki daya ya ce assaumu li wa ana ajize bihi azumi na wani ni ne zan yi sakayya da shi duk sauran ayyuka babu aikin da Allah ya ce nasa ne sai azumi duk da duka nasa ne amma azumi an yake bance shi da ambato nawa ne azumi malamai suka ce ya zo a hadisi assaumu sirrin bainal abdi wa rabbihi shi azumi sirri ne tsakanin bawa da ubangijinsa ya ubangiji ka yafe mana ya Allah Allah ka samu cikin waɗanda in sun yi azumin za ka karba shi yasa Allah ce wa ana ni ajizi bihi zan yi sakayya da shi fa adafa al-jazaa'a ila nafsihi tabaraka wa ta'ala fa huwa akramul akramin wa ajwadul ajwadin Allah ya yi jinginta ko ya jingina sakamakon azumi shi kaɗai yake ba da sakamako na azumi shi ya fi kowa karamci Allah shi ya fi kowa kyauta duk sakayya da Allah ya ce shi ne zai yi maka to albishiranka ga wannan sakayya Allah sarki abin tausayina abin tausayinka abin tausayinku ga duk wanda bai samu azumtan watan ramadana ba abin tausayi ga duk wanda baya iya yin azumi ko shekarunsa ba su kai ba ko kuma azumin ya zo wani uzuri ya hana shi ya azumi abin tausayi gare shi kwarai da gaske mai azumi yakan yi azumi bakinsa ya cika da ainihin wato warin baki na mai azumi ashe wannan warin baki ba wari ba ne ɗan hanjin mutum ne da ke cikin cikinsa da bai samu abinci ba ne guda in iska ta hura shi ya fito ta bakin sai ake jin kamar wari amma wannan wari wanda Allah yake faɗa la khalufu fami sa'imi atyabu inda Allah min rihil misk doyin bakin mai azumi din nan shi yafi kanshi a wajen Allah sama da turaren almiski mai azumi yana da farin ciki guda biyu manya-manya wadda ba ya so a duniya farin cikin farko a lokacin da ya zo shan ruwa ya zo zai sha ruwa da abin da Allah ya halatta masa na abinci da abin sha don kuwa ana son idan mai azumi ya zo azumi zai sha ruwa ya sha da halal kada ya sha da haram abin da nake nufi kada ya yi buɗe baki da kuɗin haram kada mai azumi ya yi buɗe baki da abincin haram kada ya yi buɗe baki da abincin zalunci ko dukiyar zalunci ko ta cuta kada ya yi buɗe baki da naman kare kada ya buɗe baki da naman alade kada ya buɗe baki da naman kadangare kada ya buɗe baki da dukkan wasu dabbobi da Allah ya haramta masa ya ci shi sa aka ce inda fitrihi bima abaha Allahu lahu min at-ta'ami wash-sharabi to yana farin ciki babu farin cikin da ya wuce wannan lokacin da mutum ya yi azumi zai yi buɗe baki akwai wani farin ciki da yake ji a daidai lokacin shan ruwa to akwai wani farin cikin kuma wanda zai faru ranar tashin alkiyama fi ardil mahshari wa yunada ala sa'imina aina sa'imuna za a kira masu azumi ranar tashin alkiyama ina masu azumi liyadkhulul jannata min babir rayyan ga kofa nan daga cikin kofofin aljanna da ake ce da wannan kofa rayyanu sai a ce su shiga ku shiga aljanna ta kofar rayyan la yadkhuluhu ahadun ghayruhum ko mutum ɗaya bai isa shiga wannan aljanna ta wannan kofa ar-rayyanu ba in ba masu yawaita yin azumi ba ya rabb ka samu a cikin su ya Allah rayyanu kofa ce daga cikin kofofi da Allah ya tanada don ya girmama masu yin azumi ranar kiyama duk wanda baya baya azumi bai sifantu da yawaita yin azumi ba wallahi bai shiga ta wannan kofa ta rayyanu ba kenan wannan hadisin yana nuna mana mai yawan yin azumi ma dan aljanna ne ya rabbi ij'alna minhum Allah ka samu a cikin su wannan ita ce shimfiɗa da muke gabatar wa 'yan uwa musulmi dangane da zuwan wannan babban bako nan da satuttuka guda biyu haka insha Allahu ta'ala muna kyautata wa Allah zato ya rabautar da mu ya sa mu cikin masu amfanuwa da wannan babban bako da za mu fuskanta akwai kira ga al'umma kamar haka idan har an ji wannan falala an ji wannan sakayya da Allah ya tanadi ga masu azumi to kiranmu na farko shine kowane mutum musulmi ya tsaya ya kyautata alaƙarsa da ubangiji ya yi wannan azumi kar ya yi ishirwar banza don akwai masu yin ishirwar banza mutum ya share watan nan ga baki ɗaya baya ci baya sha da rana baya biyan bukatarsa ta shahawa da rana amma kuma ya wayi gari Allah bai karba ba bayanai za su zo insha Allahu kafin ainihin wato azumin ya shigo menene abubuwan da suke lalata suke rugurguza azumin mutum so ya kamata kenan mai niyan yin azumi ya je makaranta ya saurari malamai shi yasa irin wannan duk shekara in azumi ya zo mukan dakatar da program da muke yi mu ta faɗakar da mutane akan shirya wa azumi don ba abu ne da ake yin sa da jahilci ba dan adam yakan ɗauki duk wani abu mai muhimmanci yakan je nemi ilimi a kansa don ya san shi ya yi shi a ingance amma yawanci mutane suna da sakaci akan abin da ya shafi ibada ba su tambayan malamai yaya ake kaza yaya ake kaza ya ake buɗe baki ya ake sahur me yake karya azumi me baya karya shi me ake so mai azumi yayi me ake so mai azumi ba a so yayi kai da sauransu to akram kallah wasu sukan ga cewa tunda ya taso ya ga ana azumi kuma azumin nan dai ake cin abinci da sa da asuba kan alfijir ya fito in rana ta fada buɗe baki yakan dauki shikenan azumin tunda dai ya rike bakin sa din bai ci komai ba kuma bai sha ba Mm, lallai lallai akwai abubuwa ko ka rike baki ka ƙi ka ci ka ƙi ka sha tun daga alfijir har faduwar rana akwai abubuwa waɗanda suke wajibi ne ka san su dan za su iya lalata maka azumi na
so kaga ashe dole ne mu je makaranta mu nemi ilimi ba al'ada bane azumi yanzu kaga wannan magana da kake yi ai kana nufin mutane sun saba al'ada ne wasu suna ganin al'ada ne kawai shekara ta zo kawai su rufe baki su ci gaba da ah, shan iska mai sanyi in masu dama ne su takaice ayyuka na wahala in masu dama ne a'a abun ya wuce haka kwarai da gaske to akram kallah bari mu leka sashin tallace tallace
shi wannan azumi ba ni sunan shi na ramadan na farko dai mutane su su kula su yi masa tanadi na musamman na yi bayani tanadi na ilimi na don ba a shiga harka ta ibada ba tare da an an san Allah ba wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma Allah fihi in jami'a halal abu na biyu dan uwa malam Aminu ka san halin mutane labari ya yadu kuma ana nan ana ta yi irin mugun tanadi da wasu suke yi akan abin da ya shafi tanadar wato kayan abinci a ɓoye don ya yi tsada a siyar a samu kuɗi muna kira ga 'yan uwa 'yan kasuwa musulmi allah ya muku albarka ya ƙara muku alheri a cikin dukiyar ku ji tsoron allah ku ji tsoron allah 'yan kasuwa ku ji tsoron allah ku kiyaye dangane da mugun nufi na yin tanadi a tsananta wa mutane yanzu wasu sun sayi shuga sun ɓoye saboda ya yi tsada su sayar sun ɓoye suna ta rage yawansa a kasuwa wasu sun tanadi wake wake malam yanzu wake za a yi alala za a yi ƙosai za a yi wake ya fi naira dubu arba'in waken soya yana neman ya kai dubu arba'in farin wake haka kayan masarufi da dan adam ke iya ka iya amfani da shi kayan masarufi da dan adam ka iya amfani da shi Mm.
abubuwa da yawa suna nan an ninki mai su an yi shiru ana jiran a fara salatu khairun minan naumi azumin farko mutane su sha yanka to kana da dama ka je kai tunda lokaci ne Allah ya baka kana da numfashi zaka iya yin abin da zaka yi amma rayuwa albarka ake nema da yawa akwai waɗanda sun yi tanadin sun yi nufin kuma Allah tabaraka wata'ala ya zare albarka a cikin abu kenan ba lalle bane ka yi kuma Allah ya albarka a ciki ba lalle bane za ka iya yi kuma Allah ya kwashe albarkar ya kwashe amfani a ciki fi sabilillahi ana cikin matsi ana cikin kunci ba sai na yi dogon sharhi da bayani ba kowa ya sani ana cikin matsi kowa ya sani ana cikin kunci ana cikin damuwa sakayya da za mu yi wa mutane godiya da za mu yi wa Allah cewa ya ba mu shine mu daga tsananta wa mutane fi sabilillahi haza zulm wannan zalunci ne wannan ba daidai bane wannan hadari ne kuma wani abin da zai baka tsoro dukanmu gabaki daya kowa da irin gudunmuwan da yake barwa mai kosai ta tsananta mai kaza ya tsananta mai kaza ya tsananta alhamdulillah kawai dai burin a samu kuɗi to akram kallah ka san shi azumin nan lokaci ne na bukatuwa wasu kuma za ka ga shi sana'ar shi a ɗan wannan lokacin azumin ake yin ta sukan ba da uzuri cewa wannan yasa suke kokarin su samu abin da za su samu watakila ma sai eh su karanta mutane kuma ba wani abu kuma da su yake karanta zuwa.
mutane su samu abin da za su samu ko mu muna magana ne akan a sauƙaƙa a je a nemi kuɗi a yi sana'a a je a nemi kuɗi a yi sana'a amma ina tunatar da mutane hadisin da annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam inna allaha yuhibbul abda samhan idza ba'a samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada Wai ne kenan.
Allah tabaraka wa ta'ala yana son bawan Mm, da yake mai sauki shine samha mm, mai sauki idan zai sayi abu mai sauki idan zai sayar da abu mai sauki idan zai nemi a biya shi bashinsa ko zai biya bashi to wannan albarka ce addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa 'yan kasuwa masu saye da sayarwa in suna so su samu wannan albarka in suna so su samu wannan alheri to akar makallahu wannan addu'ar gashi anan sallallahu alaihi addu'a ga waɗanda suke da sauki kamar yadda kace gurin saye da sayarwa da sauransu kishiyar addu'ar kenan ita ce ga wanda kuma ba sa yin saukin kenan kwarai kuwa masu kunci ma masu Na'am.
kuntata mutane su ma kuma Allah zai kuntata musu من تولى شيئا من أمور أمتي فشق عليهم فاشقق اللهم عليه annabi rahama ya ce cewa duk wanda ya jibanci wani lamari na al'umma wani al'amarin al'umma yake hannunsa yake Mm.
da wata dama ya tsananta wa mutane ya tsananta wa mutane ubangiji Allah ka tsananta masa fashkuki Allahumma alaihi ya Allah ya Allah ka ainihin wato tsananta masa ka kuntata masa har yanzu malam mutane in an ce tanadi wasu abin da suke dauka tanadin abinci yanzu wasu suna nan su kuma suna tanadi na kyautatawa kai ba laifi amma a tuna da talakawa yanzu wani ana nan ana ta siyan katon din madara buhunan shuga ana ajiyewa katon katon na taliya kiret kiret na kwai ba ni sunan shi kayan shayi eh, su abubuwa na canjin abinci da wane ne kala kala kamar yadda wasu suke faɗa ɗakuna ake cigawa ake cikawa ba ni sunan shi a a a a a- a da sauransu amma bai yi wa kansa tanadi na ibada hatta yanzu wannan watan na sha'aban wata ne da Allah yake ɗaukaka ake so a yawaita yin azumi a yawaita ibada a ciki ba ni sunan shi a yawaita ainihin wato kusantan ubangiji tabaraka wa ta'ala Mm, bai yi wannan tanadin ba to abinda muke cewa in an yi wannan tanadi na abinci mm.
da ake saya to a tuna kuma da talakawa to me ka tanada dubu ɗari nawa ka tanada na ce makon makota dubu ɗari nawa ka tanada na sayan ainihin wake da za a raba wa mutane ɗinkin sallah wasu har an yi an gama tuntuni an yi an gama duk wannan yana da kyau mutum yi wa kansa tanadi ya samu sauƙi a rayuwa ya inganta amma muna tunatar da mutane a tuna da mabukata Mm, kai ka san akwai talakawa kai ka san mutane suna cikin kunci da matsin rayuwa musamman lokaci da abun masarufi malam ya zama ba da sunan shi wani abun masarufin ya zama ya zama ya ya yi kunci yan uwa musulmi ku sani azumin nan wajibi ne akan mu Ah, Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabta muku wannan azumi kamar yadda aka wajabta ga waɗanda suka gabace ku don ku ji tsoron Allah don ku kiyaye talha ibn ubaidullah yake cewa wani mutumin ƙauye ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'irar ra'asi kansa a wargaje da su ma babu taji kai ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirni bima faradallahu alayya min as-sala ka bani labari dangane da abinda Allah ya farlanta a gare ni na sallah ka bani labari mai Allah ya farlanta a gare ni na ibada na sallah manzo Allah ya ce akwai as-salawatul khams illa an tatawwa akwai salloli guda biyar sai dai in kuma za ka yi na tatawwayi akwai asubahi akwai azahar akwai la'asar akwai magariba akwai isha wannan su ne na dole da allah ya wajabta maka amma in kana so ka yi tatawwayi akwai na filfili kuma sai ya ce ka bani labari ka sanar da ni abinda Allah ya farlanta min na azumi kuma sai manzo Allah ya ce da shi shahru ramadan akwai wata ramadan da muke magana yanzu a kansa illa an tatawwa shay'an sai dai in za ka yi wani azumi na tatawwa'i na neman lada akwai azummuka da ake ba na ramadana ba annabi ya ba shi labari sai ce kuma ina so ka ba ni labari ka sanar da ni akhbirni bima faradallahu alayya min zaka a sanar da ni abinda Allah ya farlanta a gaina na zakka manzo Allah ya ce da shi an farlanta maka wato a shari'o'i na musulunci daga cikinsu akwai ba da zakka duk shekara idan dukiyarka ta kai nisabi za ka bayar da zakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari dukkan abubuwan da aka dora masa na wajibi bawan Allah ya ce wallazi akramaka la atatawwa shay'an wala anqusu mimma farada Allah alayya shay'an na rantsa da wanda ya ainihin wato girmama ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace bazan yi tatawwi ba ko ɗaya ba zan ƙara ba bayan na farilla ba zan ƙara ba ba zan yi ba amma kuma ina shaida maka kuma ba zan kuma rage cikin abin da Allah ya ɗora mu wannan wanda ka gaya mu guda biyar kuma ba zan rage ko ɗaya ba wanda Allah ya kalle shi ya ce aflaha in sadaka aw dakhala aljannata in sadaka hadisin bukhari da muslim wanda Allah ya ce wannan bawan Allah in dai gaskiya ya faɗa to ya rabauta ko kuma zai shiga aljanna tabbas inda ya yi gaskiya inda gaskiya ya faɗa haka to zai shiga aljanna sai wannan yake nuna mana ashe babban wajibi akan mutum ya kula da waɗannan abubuwa na farilla daga cikinsu akwai azumi da Allah ya wajabta mana mun yi shi a tilas tilas a dolan dole azumi yana da rukunai azumi yana da rukunai rukunin farko na azumi bayan musulunci wannan sharaɗi ne dole azumi ba yiwuwa sai da al'islam sai da musulunci akwai niyya ita kuma niyyar azumi malaman fiƙe sun yi bayaninta ana ɗaukanta ne minan laili daga dare ake ɗaukanta hafsa matar annabi sallallahu alaihi wasallama ta ba mu labari a cikin hadisin imamu tirmizi da imamun nasa'i da imam abu dawud hadda ibn maja ibn khuzaima ya ce hadisi ne sahihi ta ce mallam ya jima'i siyama qabla alfajiri fala siyama la annabin rahama yana fada duk wanda bai dauki niyyar azumi kafin alfijir ba duk wanda bai dauki niyyar azumi kafin alfijir ba to ba shi da azumi a nan abin da muke gaya musulmi shine duk wanda zai dauki niyyar azumi na wata ramadana to tun cikin dare ake daukan niyyar tun cikin dare ake daukan niyya yana da kyau musan da wannan tun cikin dare ake daukan niyya ba wai da rana ba ba wai da yamma ba duk wanda kuma ya kuskure bai dauki niyyan nan ba har sai gari ya waye to ba shi da azumi to akar makalla a nan gurin ka ce da daddare ake daukan niyya to wanda kuma ya dauka tun kafin daren ba misali kafin ma daren ya shiga tun da safe ana tunanin za a yi ga azumi gobe a shi yasa ai aka yi bayanin ana so sai dare yayi dole sai dare ya shiga qabla alfajiri shi yasa suka ce suka ce mallam yubayyitin niyya yubayyit daga bayat ne dare yawa dare ya shiga a kwana da niyya yawa shi wannan shi yasa muka yi bayanin da farko don mutane suna yin kuskure kawai sai mutum ya kwanta ana tsammanin za a ga wata tun da rana ma kawai shi ya riga kulla niyya sama a kulla niyyar azumi da rana dole sai dare sai an dan farka tun bayan alfijir kafin alfijir ya keto an yi niyya ko kuma dai bayan isha'i mutum ya san cewa in ya tabbatar da an ga wata kenan shi ma ba a ba a raba kafa yawwa abin da nake son tambaya ke wani yakan kwanta bacci ya ce ya raba a kafa tashe shi in an ga wata to sai a kasance ko ba a tashe shi ba har gari ya waye to wannan ba daidai bane kuskure ne ya kamata ya kwana da niyyarsa na'am akwai zance mafi rinjaye tunani mafi rinjaye cewa za a ga wata insha Allah in mutum ya niyarsa ya yi tun da ya rinjaye amma yana shakka ko ya ko bai zai ba wannan ba daidai ba ne gaskiya dole sai an kwana da niyya kuma ibada ce don me mutum zai je ya kwanta ya tafi ci bai niyya ba don me dole ne mutum ya kwana da niyya wannan hadisi ingantacce ne yana da kyau mutane su kiyaye wato daukan niyya din sannan daukan niyyar shin azumi ɗaya mutum zai dauka ko kuma zai dauki azumin watan ne ga baki ɗaya akwai maganganu da yawa na farko a cikin maganganun akwai waɗanda suke ganin za ka iya wato niyya ne kullum sai ka yi kowane azumi tun da zaman kansa yake yi to fa kullum fa sai ka ɗauki niyya fa yawwa mana kowane azumi guda 29 ko 30 nan yana da niyyarsa mai zaman kansa to wasu kuma suna ganin akwai mashakka da tsanantawa a kai tunda watan nan guda ɗaya ne kuma dai an riga an san daman dai azumin nan dai insha Allah wanda bai da lafiya za a azumce shi to kawai tun ranar farko da aka ce an ga wata da daddare mutum zai kulla niyya cewa insha Allah ta'ala zai yi azumin watan ramadana guda 29 ko kuma guda 30 da ikon Allah tabaraka wa ta'ala to in yi niyya guda ɗaya ta ishi saurin gaba eh na ta yi a bisa wannan kauli daga cikin akwalul ulama to aka makala mutumin da ya dau niyya sai cuta ta kama shi ya yanki sai kuma ya zo zai dora sai ya sake sabuwa warai sai ya sake sabuwa ai wani abu ya zo ya yanki wani abu ai ya riga ya shiga tsakani sai ya sake sabuwa sai ya sake sabuwa wannan yana da muhimmanci sanin hukunce-hukuncen niyya din nan kwarai da gaske kuma na ci gaba bismillah na macen da take al'ada ta zo mata ta gama a cikin ramadan ya za ta gurin daukar niyyar ita ma sai ta sake daukar niyya kenan ko kuma a'a za ta dora ne kai tsaye to ai dama bata dauka ba tunda ka ce tana al'a kana nufin ta fara tsakiyar wata wace a tsakiyar wata to azuminta ya tsaya kenan in za ta sake azumi to sai ta sake niyya to anan niyyar da za su ai wani abu ya riga ya zo ya yanke to niyyar da za su yi anan gun na adadin ragowar za su yi ko kuma warai kuwa na adadin ragowar wannan in fa mutum ya dauki ra'ayin zai haɗe niyyar kenan eh na akwai wanda kuma kullun sai an yi akwai ra'ayin da aka ce kullun sai an yi wannan yafi sauki ganin wannan wata ran mutum eh wannan yafi gaskiya wannan yafi sauki wannan yafi sauki tunda dai malamai sun bada fatawa akan shi ba laifin mutum zai iya zai zai iya yi to aka maka laga wanda yake niyyar kullun wata ran sai imance bai yi ba sai da gari ya waye to akwai damuwa bai da azumi bai da azumi tunda dai kullun yana ya manta kaga ya manta bai niyya ba kenan ba zai shiga cikin wancan ra'ayin ba ya ce tunda to ai ba shi ya ba shi ya zaba ba ai ba shi ya zaba ba ba shi ya zaba ba sai dai kawai idan an duba wasu maganganu na malamai abinda suke cewa niyya wani abu ne kawai da yake darso a cikin zuciya ba sai an furta ba tunda dai insha Allah yana cikin dai watan nan ya san alkawari ne gobe zai dawo azumi ko ba ka bane kawai ya normal ka riga ka sani cewa gobe za ka yi azumi yawwa to kaga wannan niyyarsa ta riga ta kullu ko bai ce Allahumma inni nawaitu kaza wa kaza wa kaza wa kaza wallahu ta'ala alam to gashi nan ko rabi ba mu ba ka dakatar da mu insha Allah za mu dora akan wasu hukunce hukuncen insha Allah tabaraka wa ta'ala
masauraro za ku iya turo mana sakon karta kwana a kan nan ba sifili bakwai sifili biyu biyar biyu uku sifili sifili biyu tara ko kuma mata su kira mu kai tsaye sifili takwas sifili shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar ko kuma maza za su iya kira a kan sifili takwas sifili tara da sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar. labarin fara da wannan ga wani ɗan kuma ya shiga cikin shirin.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam muna tare da wa.
Musa ya rantu ne daga kofar na Isa.
To Musa me kake dauke da shi cikin shirin?
Wato Allah ya saka malam da alkai.
Amin.
Ni malam tambaya ta ga malam. Kamar za ka gani idan waɗannan gari ana samun bambanci wajen ɗaukar niyya. Wasu za ka suna da ya ɗauka wasu kuma suna cewa ai su ba su ga wata da idanunsu ba. Shin malam kamar yaya abin yake kenan? Allah ya saka da alkai.
to malam yana tambaya akan daukar azumin nake zato yake ce ba ni gaskiya ne yana cikin abin da zamu yi magana akai in Allah ya sanar ara mana numfashi sati mai zuwa hukunce hukuncen ganin wata mai shari'ar musulunci ta ce akan ganin wata jama'a babu wani wani sabani a musulunci wai wai wai wai wani musulmi zai dauki azumi da farko wani zai dauka bayan kwana biyu wani zai dauka bayan kwana ɗaya babu wannan rarrabuwar kai ne kawai irin namu na zamani da kuma wasu son zuciya wasu kuma da jahilci gaskiya so insha Allah ta'ala sati mai zuwa cikin taimakon Allah za mu yi magana akan hukunce-hukuncen ganin wata da daukan azumi mai shari'ar musulunci ta ce mutum ya yi illa iyaka kawai sai mutum ya duba kuma ya ga abin da shari'a ta ce yayi ya dauka ba wai ya je ba al'ada ko sun zuciya ba insha Allah so azumi dai guda ɗaya ne yawwa
to me kike dauke da shi a cikin shirin to amin ya Allah ya Allah ya Allah muna godiya ƴan uwa mun saka da alkhairi assalamu alaikum
na'am assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam muna tare da
malami ne da kai da dakta barka da wannan safiya da fata an tashi lafiya alhamdulillah
laraba raba ta ke kan layi da milu mai shago to malam jamilu me kake dauke da shi yau a cikin shirin alhamdulillah me kake dauke da shi saboda lokaci
malam a gurguje akwai aiki kwarai da gaske a gare ku ba da kuma saboda idan watannin nan goma sha ɗaya suka wuce ba wanda ke sauraron su yaushe wata ya tsaya yaushe ya kare sai an zo watan ramadan da watan shawwal shi ne za a zo a yi targingimu da kuma shi watan babban sallah na ƙarshe kenan malam dole a yi ƙoƙari a ja hankali domin mutane su ci gaba da faɗaka saboda gaskiya al'amarin yana da babban matsala za ka ga yadda abubuwan ke rabuwa kwarai a yanzu abin har an fara cewa ranar kaza wata zai kama wasu sun fara cewa a rana kaza a yanzu har lissafin an fara yin sauran kamce ba daidai ba akwai kalubale sannan malam muna buƙatar addu'a kwarai da gaske na yi aure a cikin wannan satin tare da amurka a yanzu haka muna tare ta nema kamata alkai a ranar lahadin da ta wuce na na angon ki a
lallai laraba abu sa shi yasa na ji murya ta sai kar
to malam ta ji
to Allah sa albarka amin mutum ne mai fasaha kwarai kuma yana bibiyar abubuwa na addini Allah ya saka masa alkhairi muna masa addu'a barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair da kai da amaryarka Allah ba ku rayuwa ingantacciya kuma ya sanya albarka albarkacin bibiyan mu da kake a wannan shiri muna tawassuli da shi ya Allah ubangiji ya faranta muku sannan abin da ka faɗa kuma insha Allah ta'ala malamai suna kan yin bayani akai a sabani da ake ta samu na lissafi da sauransu amma dai alhamdulillah muna da jagoranci tunda akwai kalanda akwai lissafi gidan sarkin musulmi allah saka masa alkhairi suna ta kokarin bibiya tsiya tsawon shekara su kam suna duba wata suna kuma aikowa mutane yau kaza ga wata sai dai bibiya ne ba mai so sai mu saurare shi mu saurari gidan sarkin musulmi da shugabancin da kuma kwamiti na ganin wata da ke karkashin sarkin musulmi sai mu saurari su mu ji me za su ce abinda suka faɗa sai mu aiki da shi insha Allah ta'ala assalamu alaikum muna tare da wa to amina daga gwamnati me kike dauke da shi malam yana jinki
wala ba abin da za mu cewa sai da mu cewa mana ana saka mai da alkhairi Allah ya san mahaifin Ya Allah Rabbi.
ya ja da ran ƴaƴan ya rabbi amin ya rabbi amin baiwa mun Allah gode mun gode amin ya baiwa Allah muna miki addu'a Allah ce muke ki Amin, amin.
Allah saka muna godiya Allah ƙara Eh, ƙarfi malam ga wani sako da ya shigo daga aka ce assalamu alaikum Allah ya saka malam da alheri ni tambaya ta shine idan mutum ya yi amai azumin shi yana nan ko ya karye sako daga abba hutu amai amai baya ba ni sunan shi amai baya karya azumi sai dai in mutum ya yi amai din ya- istaqa'a kamar yadda ya zo a cikin hadisi kamar ya ke ya kirkiro amai din da kansa Eh, ya kenan kirkiri amai din yayi Eh, da kuma wanda ya haɗe ka san mutum yakan yi amai ya zo kuma ya daɗa mai da shi wani yazu billah to wani malam za ga ba yadda zai ne shi aman ne ya zo sai ya koma da kansa shikenan azumin su ya kare in dai har ya fito ya mai da shi azumin su ya kare Mm.
so ya kamata a kiyaye amma normal amai dan mutum ya yi amai tashin zuciya ya yi amai wannan ba zai cutar ba gaskiya Na'am.
insha Allah wallahu alam assalamu alaikum
Amin wa alaikum salam.
Muna tare da wa?
Allah ya saka da alkhairi amin ya rabbal alamin ya Allah muna godiya tana magana da Ruqayya yan gidan maman Ruqayya to masha Allah malama rukai to me kike wa alaikum salam muna tare da wa ta Gaskiya ɗauka ne.
wata azumin ne ka kowa san da abu ne da kansa.
yake damun mutane ana ta raba kawukan mutane gaskiya kuma gaskiyar nan kwaya ɗaya take tunda muna da shugabanci alhamdulillah ya ishe mu abu alfahari muna da shugaba muna da sarkin musulmi kuma alhamdulillah kwamiti ne mai zaman kansa na wayayyun mutane farfesoshi doktoci malaman addini masu ilimi masu tsoron allah su suke kula da harkar ganin watan nan za a iya yin kuskure ba a ce wai ba za a yi kuskure ba za a iya yin kuskure amma sai a girmama aikin da suke shekara guda suke suna wannan bibiyar ganin wata wallahi duk wanda yake bibiyar kalanda ta musulunci zai ga duk kullum wata daga gidan sarkin musulmi sai an turo da yau wata yana kaza yau wata ya kama yau kaza bibiya ne ba ma yi amma kowa bai zai nuna kwarewarsa ba wai sai ramadan din ta zo a lokacin kowace kungiya za ta taso har ma yanzu neman ake araba kan mutane wacce kungiyar ga ranar daukan azuminta wacce kungiyar ga ranar azuminta to as-sawmu dai yawma tasumuna ne ko yawma yasumun nas wal fitru yawma yaftirun nas wal adha yawma yudahun haka hadisi yazo ranar da majoratin mutane suka dauka al'umma suka dauka shugabanci ya sanar wannan shine a ranar azumi a wajen Allah haka kuma ranar sha ma shine Allah ya ganar da mu Allah ya ba mu nasara Allah ya taimake mu Allah ya sa muna da rabo sati mai zuwa sai mu dora insha Allah